أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yau muna juma'a a uku ga watan jumada al'ula hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da sha bakwai ga watan nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Alhamdulillah, a ci gaba da karatunmu na tazyilo na kashiful ilbasi na maulan musho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. A satin da ya gabata, Shehu radiyallahu anhu ya ɗauko mana a bayani game da dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzan Allah ya aiko mu shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam da saƙo na alƙur'ani ta hanyar wasiɗan mala'ika Jibrilu. Ta hanyar mala'ika Jibrilu, dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rika aiko Jibrilu da saƙo zuwa ga manzan Allah sallallahu da hikimar da ke tattare da haka. Shehu ya mana bayanin cewa hikimar Allah a cikin haka saboda Allah yana son wannan ya zama tsarin da al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam za su kasance a kan shi, ta hanyar dukkan alhairai da shirya da imani za a anshe shi ne ta hanyar wasiɗa. Shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam babu wani tsakaninsa da Allah, wannan haka yake. Amma alƙur'ani da shiriyar da Allah ya aiko wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah ya saka mala'ika Jibrilu ya zama mai kawo saƙo, shi kuma shugaba alaihi salatu wassalam sai sahabbai suka dinga ansa daga wajensa alaihi salatu wassalam, su kuma sahabbai sai almajiransu tabi'ai suka rika ansa daga gurinsu, a haka, a haka, a haka. Shi ce to hikimar da ke tattare da an san imani da shirya a hannun shehunnai kenan saboda dama Allah ya tsara wannan ya zama sunna ne ta al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama cewa dukkan wani imani dukkan wani saƙo na shirya za a anshe shi ne kai tsaye a hannun kalifofin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su ne wannan shehannai. Uh, kamar da shehu ya kawo mana. Uh, ya ci gaba da cewa idan mun tabbatar da wa'in abubuwa sun tabbata, ya ce, tun da an gane abin da ake nufi a cikin hikimar Allah game da uh, an sassaƙo da shari'a ɗin a hannun jagorori, to za mu bayani dangane da kan mutattun janiya, wanda dama shi ne maksadi, shi ne abin da ake nihi da rubuta wannan littafi ko yace shi wuridin dariƙa mu shine istighfari salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da la ilaha illallah da mutum zai ambace shi safiya da yamma yace da ayoyin alqur'ani wanda shi kuma alqur'ani shine mafificin dukkan wani zikiri yace hakika shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine ya lakana wa maulan mushaw Ahmad Tijani Abul Abbas al-Qutbul Makatum wal Katimul Muhammad al-Malum radiyallahu ta'ala wa anna bihi kai tsaye shi da shi shi da shi yace mu kuma mulun mu shehu tijani shi ya bamu labari cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa shi ko malam shehu tijani radiyallahu anhu adali ne shi kuma labari a gurin adali mun abin karba ne abin yadda ne yace to a wannan to yau za mu tashi inda shehu ya ci gaba da cewa a wabtitahu wurdina bil isti'adati a bi qaulina a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace ittita budewa na wuridinmu muna budewa ne da isti'ada sai ka ji mun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qad qala fi ruhul bayan haƙiƙa ya faɗa a cikin ruhul bayan yace e ilam ka sani annal hikmata fi ta'awuzi al istizani wa qar'ul babi yace hikima da ke tattare da ta'awuzi yayin fara azkarai ko kuma wani al'amari, ya ce hikima shi ne ƙwanƙwasa ƙofa da neman izini, shi ne hikimar yin a'uzu billahi ɗan. Li'anna man'ata baba malikin minal muluki laye da kulu illa bi iznihi, domin duk wanda ya zo wata ƙofa ta wani jagora wani sarki daga cikin sarakuna. to ba zai shiga wannan kofar ba sai da izinin wannan sarkin sai an masa izini kazalika man arada qira'atul qur'an hakanan wanda yake nufin karanta alqur'ani inna ma yuridu dukula fil munajati ma alhabibi to shi ma yana nihin shiga ne zai yi munajati da masoyi zai gana da Allah to da alqur'ani zancen Allah ne idan kana karantawa to dole ka halarto a cikin zuciyanka cewa lallai wannan shine zancen Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama manzon Allah sallallahu ya karanta shi masahabbai har abin ya zo kanka gashi kai ma kana karantawa kwakwatantawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya karanta ya ce to saboda haka fa hataju ila baharatil lisani karanta alƙur'ani yana buƙata zuwa tsarkin harshe li'annahu qarta najasa bi fudulil kalami domin shi harshen ya riga ya najastu da siriri na zance wal buhtani da ƙarerai to fa yadharu bit ta'awuzi saboda haka sai a tsaftace harshen da yin ta'awizi sai ce to dukkanin kwashe-kwashe da zantuttuka da aka faɗi marasa ma'ana da ƙarerai da ƙare-ƙare da duk wata ƙumbiya-ƙumbiya to duka dai gaba ɗaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim an nemi tsaron Allah duka wayancan abubuwa sharrin shaitan ne to Allah muna neman tsaron ka daga sharrin shaitani shau yace qala ahlul ma'rifa ma'abota ma'rifa suna cewa hazihi kalimatu ita wannan kalma ta a'udhu billahi wasilatul mutaqarribina ita ce tsani na makusanta ga Allah makusanta zuwa ga Allah idan sun nufi su sadu da Allah da su nufi Allah da ibadansu suna neman kusanci da Ubangiji to suna shiga ne ta wannan tsani nasu shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa itisamul qa'idina waɗanda suke masu tsoro zuwa ga Allah to ita ce mariƙarsu da ita suka jingina wa utabal mujrimina waɗanda suke masu laifi masu laifi to ita ce majuyarsu da ita suka yadda su komo zuwa ga Allah. Da ita suka yadda su komo zuwa ga Allah domin neman gyara da gafaransu a kan zunubansu, warju alhalikina waɗanda suke kuma halakakku, to wannan kalma ta a'udhu billahi wato ita ce majuyarsu da ita suke juyowa su shigo zuwa ga ƙofan Allah wa mubasadatul muhibbina waɗanda suke su kuma masoya ne to wannan ita ce wato mashimfiɗarsu wadda suke hawa su tafi gurin Allah wa huwa imtisala qawla rabbul alamin fi suratul nahl ita faɗin a'udhu billahi din nan kwatanta bin umarnin Ubangiji maɗaukakin sarki ne, kamar yadda ya zo a cikin suratun Nahali, inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim fa izata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani yayin da zaka karanta alqur'ani to ka nemi tsari da Allah daga sharrin shaidan wanda yake manisanci daga rahaman Allah yace to fal isti'azatu muqaddimatun ala alqira'a ita fadin a'udhu billahi din nan ita ake fara gabatanwa kafin a fara qira'a inda ammatul muslimina a gurin dukkan gamayyan musulmai wa qawluhumul jazaa'u muta'akkirin an shardi zancan malamai da suke cewa ai sakamako abin jinkirtawa ne ga barin sharadi idan an ce ga abin da zaka aikata aikata kaza a baka sakamako kaza to ai kaga ba za a baka sakamakon ba har sai ka aikata abin haka ne go sai ce to fa da kuma an yi wa kiral isti'aza sai suka ce to ai saboda haka ya zama lallai a jinkirta isti'azai a jinkirta ta qul na shi wace to in sun faɗi wannan hema ba su amsa al ma'ana idza aratta al qira'ata abinda ake nihi idan ka nufi qira'a din shine abinda ake nihi wa huwa tawilun sha'i'un jarin majaral haqiqatul irfaniyah ce ce wannan fassara ce wadda take mai gamewa wadda ta yadu ta gudana a magudana ta ma'abota sanin haƙiƙa ta marifa sun malmakutaru ƙaulul jamhur ita sannan kuma abin da yake zaɓaɓɓe shine zaɓen zance na gamayyan malamai wa huwa shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa huwa azbata ruwayatun shine mafi tabbatar ruwaya wannan a faɗi a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi ne mafi tabbatar ruwaya. Wa fil hadisi, cewa sai ya zo a cikin hadisi, haka za a ƙara'anihi Jibrilu anil ƙalami anil lauhil mahafuz. Shugaba alaihi salatu wassalam ya ce to, ita wannan a'udhu billahi na shaiɗanin rajim ɗin, haka nan mala'ika Jibrilu ya karanta mani. Shi kuma daga abin da aka rubuta da alƙalami daga abin da yake rubuce a cikin lauhul mahfuz wa qala aidan ba'da kalamin shehu ya faɗa bayan wani zance yace wa alam anna kalimatul isti'azati salasatun yace ka sani su kalmomi na neman tsari na isti'aza kalmomi ne guda uku sifatiyatun wa af'aliyatun wa zatiyatun kalmomi na sifa da kalmomi na aiki da kalmomi na zati kama ƙala sallallahu alaihi wa sallama kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'udhu bi ridaka min sakhdika a ya Allah ina neman tsari ka bani yardanka ka kubutar da ni daga fushinka wa bi mu'afatika min uqubatika Allah ina roƙonka bani lafiya ka kubatar da ni daga uqubanka wa a'udhu bika minka kuma ya Allah ina neman tsarinka daga gare ka eh yace to fakhtira ismul jalalatil jami' sai aka zaɓi sunan Allah wanda yake matattari litanawul ibaratul isti'azati anwa anwa'ul isti'aza saboda wato ɗaukar ma'anan isti'aza ɗin tare da nau'o'a na isti'aza ɗin sai zama yana jingine da sunan Allah mai girma. Ƙala fi tafsirul kabir ya faɗa a cikin a tafsirul kabir ya ce a shururu imma min al'i'itiƙadiyat su sharrora da suke afkuwa ko dai ya zama sharroran nan suna daga cikin abubuwa na i'itiƙadi wai da kulufi ha jami'ul mazahibul baɗila dukkan mazhabobi na ɓanna wannan sun shiga ciki wa ƙa'idu firaƙid dalali al'isna al'isnataini wa saba'i na firka da kuma aƙidojin nan na firƙoƙin nan waɗanda suke na ɓata waɗanda suke guda saba'in da biyu ko? Ishe to wa'in ma min al'amal badaniya nan abin da yake nihi shi sharri sharri, sharri, ko dai ya zama abin da yake daga cikin itikadi shine abin da ya kawo na itiqadat abin da mutane suka yi kuduri suka sanya shi suka yi imani da shi a zakatansu shine yace dukkanin mazhabobi na aƙidoji da ɓangarori na addinin nan na ɓata waɗanda hadisi ya ba da labari guda saba'in da biyu ya ce tudi suna cikin wannan misalin wa'in ma min al'amalil badaniya ko kuma ya zama a'a ita ɓatar ba daga itikadi ba take ya zama tana daga ayyuka na jiki yace to fa min hama yadurru biddin yana daga ciki abin da yake cutuwa da addini wa huwa munhiyatut takalifi su ne almanhiyatu takalif abubuwan da aka hani da su ga mukallafai a cikin addinin musulunci wanda Allah ya ɗora ma muminai nauyin haƙƙin su nisanci wa'annan abubuwa ɗin wa dabdaha kal mu'tazir wa minha madaruhu la dini yace to daga cikin su kuma cututtuka ɗin akwai wanda cutarsa ba ta komawa cikin addini kal amrat kamar larurori wal alami da raɗaɗi ai kaga wannan abu ne da ke da alaƙa kai tsaye da jikin mutum ba da addini ba wal harik wal garik da ƙonewa da nitsewa a cikin ruwa wal faƙar wal ama da talauci da makanta wal zamana da zamana wa gairiha da wani wannan minal balaya daga cikin masibu wan nawazili da abubuwa da suke sauka na uku ba yace to duka wa'annan sharrora ne amma sharrora ne waɗanda ba sa cutarwa ga addini. Shi ce kai wayan ƙarabu ila Allah ya tanaha. Waɗannan sharrora ɗin da aka lissaho yawansu ya kusanta ya zama cewa ma ba su da makwara. Abubuwa ne da ba su da iyaka ba iya ikace su. Sai ce to tun da haka ne, wa a'udhu billahi ya tanawalu isti'azatu min kulliha. yace to da wa'incan sharroran wai muna ganewa kawa wa'incan sharroran da aka ambata da suke daga abin da yake alaka da itiqadi da wa'incan sharroran da aka ambata waɗanda suke da alaka da abubuwa ayyuka na jiki da wa'innan shar waɗannan su ne su masu cutar da jiki nan kamar rashin lafiya da radadi da konewa da wuta da nitsewa a ruwa da talauci da makanta da zamana da sauran mazibu ɗin nan waɗanda shewa ya ce ba su da iyaka sun kusanta su zama ba su da iyaka saboda yawansu sai ce to duka da sharrin da ke da alaƙa da itiƙadin da sharroran da suke da alaƙa da abin da yake a zuciya na itiƙadi ɗin na waɗancan firƙoƙin na ɓata guda saba'in da biyu da kuma sharroran da suke da alaƙa da abin da zai cutar da jikin gangan jikin mutum su wa'incan na itiƙadi za su cutar da ruhin mutum ne su nisanta shi da Allah ko? Su kuma wa'innan na na jiki za su cutar da jikin mutum ne. Ya ce, To, dukkan su gaba ɗayan na wannan nau'in, ita a uzu billahi, faɗin a uzu billahi ɗin nan? Tana nufin, Ya Allah, ina neman tsarinka daga sharroran da za su cutar da ruhina su tauye na a addinina. kuma ya Allah ina neman tsarinka daga sharroran da ba za su cutar da addini na ba amma za su cutar da jikina su tauye min lafiyata gishi to in mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar ya ce kamar duk wannan lissafin ne ma Allah subhanahu wataala mun gane abin da yake ne yanzu ko duk wa'incan abubuwan da shehu radiyallahu anhu ya jawo mu yi kasan shehu Ibrahim masanan lamari ne shehu Ibrahim masanan lamari ne idan kana neman wanda ya san lamari za ka ga an ɗauko bayani sai ka ga kamar an tahi an tahi an tahi kamar ma abin da ake magana kan yi an sauka. Ina, shehu na da wani salo na karantarwa mutum ko bami ne shi sai ya fahimci abin da shehu ke ne. Sai ka ga an tahi an tahi an tahi an tahi sai ka ce wai ko ina za a a ɗan ƙara haƙuri tukunna. Inda za an za ka ga an je gurin. sai san kaga yanzu nan tunda aka waro karatun ne yake ta kawo mana yake ta kawo mana kaga ana cikin karatu kuma sai muka ji kamar an shallake kuma an koma magana akidoji guda saba'in da biyu da suke na bata ko an koma kuma lissaho abubuwa masu cutar da jiki rashin lahiya da gobara wani zai ce ah to wannan duk ina za a to ga inda za a an zo shehu ya kawo mu yana nuna mana cewa duk sharrin da zai cutar da ruhinka a cikin itikadin zuciyarka da sharrin da zai cutar da jikinka a cikin mu'amalar rayuwarka da dukkan wani abu wanda wannan abin sunansa sharri to kalman nan na a'udhu billahi tana nufin kana neman tsarin Allah daga dukkan wa'intan nau'in abubuwan da duk wani abu wanda sunan shi matsala kana neman tsarin Allah daga gare shi abin da yake ni kenan a na'am yace to fa alal aqil wajibi ne ga mai hankali idza arada al isti'azata idan ya nufi ya nemi tsarin Allah an yastahdir hadhihi al ajnasu thalatha alanya ya halarto da wannan jinsi wannan nau'uka guda uku na na abubuwan na abubuwan neman tsari din nan ya halarto da su wa anwa'iha al mutanawila da dukkan nau'i nau'inta da duk wani sharri bayan ka halar da duk abin da baka san shi ba da abin da ka san sharrin shi da wanda baka sani ba da wanda ya zo da wanda zai zo da abin da zai cutar da addinin ka ko imanin ka ko lafiyan ka ko duka to in ka ce a billahi ka udure a ranka cewa ya Allah kan kana neman tsari daga wa'incan abubuwan wancan matsalolin eh yace fa idza arafa adamu tanahiha idan mutum ya gane rashin kurewar sharrori yanzu misali wa'annan abubuwan da aka ya kawo mana na misalansu su na sharroran da za su cutar da mutum ko dai a addininsa ko a lafiyar jikinsa. Ai kaga bayan abubuwan da aka kawo na larurorin jiki ɗan nan akwai larurori sun fi dubu hamsin da ba a faɗa ba. Kaga ai ba a san makurarsa ba ko? Shoke to idan bawa ya gane rashin ƙurewar wa'innan abubuwa, ya gane cewa sharroran nan ba a san iyakarsa ba. To a rufe an na ƙudin salkalik ila tafi bi daf'iha. ce to da zaran ka gane cewa ba a san iyakar sharrora ba to za kuma ka gane cewa ƙarhi da iko na mutum dama bai da wani ƙarhin bai da iko amma ɗan damar da Allah ya bashi ba ta iya cikawa ta tunkuɗa abubuwan nan gabaki ɗaya tun da sharroran ba su da iyaka to ‘yar damar da ɗan adam ke da ita wajen fuskantar abubuwan da za su cutar da shi ya kawar da su to wannan damar ta gaza ba ta iya tunkuɗe mai sharroran to tun da ba ta iya tunkuɗe mai sharoran yanzu ya za a yi fahamalahu aqalahu an ya ƙula sai hankalinsa ya ɗauke sa an ya ƙula ya ce a'udhu billahi alqadiri ala kulli almaqdurati wai tun da bai iya tunkuɗe ma kanshi to yanzu sai hankalin shi ya ja shi kai matsalolin nan sun yi ƙarfin ka sun ma yawa to yanzu ya za a yi sai hankalin ya ce to yanzu abin da zaka yi ka ci ga yadda zaka ci tunda baka iyawa amma Allah yana iyawa sai ka ce ina neman tsarin Allah wanda yake da iko akan dukkan abubuwa min jami'il makawafi daga dukkan wani abun tsoro wal afata da tuta cuta ina neman tsarin Allah kan komi da komi abinda zaka ce kenan ila a malamai suka ce kullul ulumi fil kutubil arba'a dukkanin ilimai inji shehu suna a cikin littattafan nan guda hudu alƙur'ani attaura zabura a da injila wa ulumuha fil qur'ani amma kuma su waɗannan ilim littattafai guda hudu duk gaba ɗaya ilimansu suna a cikin alƙur'ani wa ulumuhu fil fatiha shi alƙur'ani duka ilmominsu suna nan a cikin fatiha wa ulumuha fil basmalati ita kuma fatiha dukkan ilmanta suna cikin bismillahir rahmanir rahim wa ulumuha fil ba'i ita kuma bismillah din ilmanta gaba ɗaya suna nan cikin wannan ɗigo na baɗin shi yasa zaka ga ita ba wannan sandai da ake ɗigawa ba ita bace bai ko aran ma ɗigon shine baɗin shi yasa idan ka zo zaka rubuta bismillahir rahmanir rahim zaka fara da baɗin ba sanda ake fara jawa ba a ɗigon ake fara ɗigawa saboda ɗigon shi ne sirrin komi na nan a cikinsa. In ji shehu. Ya ce, fafi tafsirul kabir, ya zo a cikin a tafsirul kabir, li'annal maqasudu min al'ulumi usulul abdi ila rabbi. Domin abin nufi dukkanin ilimai shi ne bawa ya sadu da Allah. Faba'ul ilsaƙi fillahi talsaquhu ilaihi. Wannan ɗigon baɗin da yake komawa zuwa ga Allah shi ne zai ɗan bawa ya sada shi da Allah. Wasai ji wa sararul ba'u fil basmalati in ji shehu radiyallahu anhu. Ya ce wannan baɗin tana da sirrora da yawa. amma dai bayanin ta zai zo a cikin bismillahir rahmanir rahim yanzu ana magana ne kan a'udhu billahi ko insha Allah ta'ala intaha sannan shehu ya ci gaba da cewa thumma qala aidan ba'da kalamin dawilin sannan ya faɗa bayan zance mai tsawo ma na sahu ga abin da ya ce yuqalu malamai suna cewa zuhuru haqiqatul isti'azati la yamkinu bi mujarradil qawli bayyanan haƙiƙan neman tsari bai yiwuwa da tsaraitar da faɗa kawai wai haƙiƙanin neman tsari da Allah baya yiwuwa kawai dan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to haƙiƙan neman tsarin ba zai samu ba dan ka furta kalmar a'udhu billahi to yanzu ya za'i kenan sai ce balla budda min huduril qalbi wa muwafaqatil qawli bil hali wal fi'l yace ba makawa sai zuciya ka ta halartu kawai dan mutun ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba zai wadatar ba ba makawa dole ne sai zuciyarsa ta yi huduri da Allah a lokacin da kake faɗin a'udhu billahi din ka tattara himmarka da nufin zuciyarka ka halarto da ubangijinka a cikin ruhinka sannan ka kinkimo duka wa'incan matsalolin sai ka tattara su da ruhinka ka tunkuɗa su ka ce to ya Allah ga ka gasu nan sun yi ƙarhi na ina neman tsarin ka to sannan ne ya aji bakin ka ya ce a'udhu billahi minash bayan ruhinka dama ya riga ya tafi wajen Allah din shine yawma faqatul qawl bil hal da muwafaqan zance da halin ruhinka wal fi'l da kuma aikinka wa Allah ya qula lisanika a'udhu billahi wa fi'lika wa halika a'udhu bish shaitani wala mushe Ibrahim ya ce kada harshen ka ya ce a'udhu billahi amma kuma da aikin ka da halinka suna nihin a'udhu minash bishaitani suna nihin neman tsari daga gurin shaidan kuma an ce to shehu ya haka za ta kasance ne ya bawa zai ce a'udhu billahi ya molan mu shehu kuma shikenan sai ya zama a'a ba a'udhu billahi ya ce ba a'udhu bishaitani ne sai shehu ya ce to wa zalika wannan zai faru ne bi musharakatan nafsi ma'a shaidani idan ya zama nafsu zuciyar mutum ta yi tarayya da shaidan sanda yake neman tsarin ya nufi ba Allah ba to shine kamar ya nemi tsarin Allah ne amma shaidan yake nihi fi irtikabil ma'asi wa ne a cikin hauhawan masaban Allah da kuma ƙetare iyaka wal isti'azatul arifi ita kuma isti'aza a'udhu billahi a gurin arifi masanin Allah min ru'e ta ghairillahi ta'ala wa hijabul kafarati tana faruwa ne daga rashin ganin wani Allah madaukakin sarki shi dama arifi ko da yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya faɗe ta ne imtisalan saboda Allah ya ce a faɗi amma shi bai gama shaidan din ba bai san shi ba bai san wani Allah ba bai san wani Allah ba anan gurin ina yawan magana idan arifai sun yi magana to kada mu rika fassara ta da son ranmu akwai abin da magana ke nihi sannan ba a fassara magana su da zato ko kada sai a ce ga kaza kaza sai mutum ya ce to ina zaton ai kaza ne ba ba zato zato baya fassara ko ilimin zahiri bare ilimin badin idan an ce arafai ba su ganin wani Allah sai wani shi kuma wanda bai san abin da ake nihi da zancen ba kuma shi ba arifin ba sai ya ɗauka cewa ai da aka ce ba su ganin wani Allah wai ana nihin su ko me ma suka gani he su ce alba haka ake nihi ba shi wannan abin da ka ganin ka ce shi abin Allah ne to sun ba nisa nisan da ke bu'dul mashriq wallahi nisan da ke tsakanin ka da su yafi nisan da ke gabas da yamma su abin ma ba su san shi ba su gashi ba ma aslan ba ruwansu da shi ba su san shi ba bare har su ce shi kaza ne an gane fa inna shaidan ya harbu min nuril ma'arif domin shi shaidan yana fanfalawa a guje ya tsere idan hasken ma'arifa ya bayyana haka shehu yace an anso ta hikaya anna abasa idil kharraz addasa sirruhu cewa abasa idil kharraz Allah ya tsarkake sirrinsa ra'a iblisa fil manam ya ga iblisa a bacci fara da an yi darbahu bil asa sai nufi ya bigi iblis din da sandashi faqala sai Iblis ɗin ya ce mashi, Ya ba Sa'id, ya kai a ba Sa'id, ana la a kafo min al'asa, ka gani ba na jin tsoron sanda. wa inna ma akafa min shi'a'i shamsul ma- ma'rifati kawai dai ina jin tsoron walƙawa hasken ma'rifa shi ke ban tsoro eh wal ka san maki bai so ya tik abu kai kuma ka nuna baka san ma Allah ya halicce shi ba kamar misali mutum ne zanna yana ta tsine ma yana ta zagin ka yana ta babban kama yana ta sai kuma shikenan sai ka samu wani buhun masara sai ka bashi ka samu wata dubu goma ka ce to ga ta nan aice fa ne sai ce to wai shi wannan ba na ga aikin banda to wai dama duk zagin da nake da tsi wai bai ma san ma ina yi ba shi ka ka wannan yare to shedan wanda suke kallon ya su tuna ya har su nemi tsari da shi ba su yake tsoro ba arafai yake tsoro waɗanda su ba su san shi ba ba ruwansu da shi Allah kawai suka sani eh wannan hasken na zukatansu shi ke ba shi tsoro ya ce iza ɗala'at min sama'i kalbal arafi idan wannan hasken ranar ya fito daga saman zuciyar arafi ƙalu sai malamai suka ce fil isti'azati min ash-shaytani izharul khawfi min ghayrillahi daga nan shehu yayi bayanin matsayin a'udhu billahi a gurin arafai ko to shikenan sai kuma wasu mutane suka ce to ai in haka ne ma arafantan su kadai ke da gaskiya saboda a cikin faɗin a billahi mina shaiɗanin rajim akwai bayyanar da tsoron wani Allah, ai tsoron shaiɗan ɗin ka zama haka ne matsalin shi, in ji wasu. Wa huwa ya hillu bil ubudiyya shi kuma wannan nihin cewa suna neman tsarin Allah da shaiɗan kuma shaiɗan ba Allah ba ne, wani Allah ne kaga sun ji tsoron wani Allah ko? Shi ya ce to kuma hakan yana yi illa sai suka ce ai hakan kuma illa ne ga bautar zuwa ga Allah to shi zai ba wannan zancen kariya can bayan Allah an ba zancen sa kariya arafai to za kuma a dawo ahlul zahir sai ce to kulna sai mu ce ittikazul aduwi aduwan ka rike makiyinka a matsayin makiyi wa tahqiqul lil mahabbati wannan tabbatar da soyayya ne wanda ya ƙika ya bayyana maka da bai san ka ka riƙa kallon ya a matsayin wanda ke ƙinka to tabbatar da soyayya ne kana kare kanka ne daga kubuta da sharrinsa Allah ya gaya mana inna shaidana lakumu aduwan fattakizuhu aduwa inna shaidana lakum aduwun fattakizuhu aduwa haƙiƙa shi shaidan aduwun maƙiyi ne a gare ku kuma ku riƙe shi aduwan maƙiyi ko wal firaru min ghairillahi ila Allahi ka tsere ka bar wani Allah ka koma zuwa gurin Allah ta tamimin lil ubudiyya wannan cikan bautan Allah ne cika ne na ubudiyya ai shaidan wani Allah ne to ka ne matsalin ya ka ruga ka tafi gurin Allah to ai wannan saiti ne wal imtisalu li amrillahi kuma bin umarnin Allah ne wal imtisalu bi amrillahi taqdimul liddaati shi ko bin umarnin Allah ai gabatar da bin Allah ne biyayya ne ai Allah ya ce a yi abu kuma a ganka kana yi, ai alheri ne bin Allah ne abin. Wala kawfi mamman la ya kafin la, izharun lil maskana. Shi kuma tsoro na wanda bai jin tsoron Allah. Ai ku ji tsoron Allah, kuma ku ji tsoron wanda bai jin tsoron Allah. To tsoron wanda bai tsoron Allah, ai bayyanar da gazawa ne. Kai dai ka gaza. ba ka da wal abdula haula wala quwwata la bawa ba ya da wani ƙarfi ba ya da wata dabara to tunda ka gaza ka kasa an rinjaye ka to ka ruga gurin Allah ya Allah na fake gare ka taimake ni kubatar da ni ai ka bayanar da gazawarka ne shi kuma kowa gajeye ne a gurin Allah kama kila akafu min Allah kamar yadda suka ce ina tsoro daga Allah ai min azabihi ai ina tsoron azaban Allah wa ghadabihi da fushinsa wa kafu mimman la mimman wa kafu mimman ya kafu Allah ai ina jin tsoron wanda yake tsoron Allah ina tsoron Allah saboda azabarsa da fushinsa wa kafu mimman ya kafu Allah kuma ina tsoron mai tsoron Allah ai min su'u da'a'ihi saboda mummuna addu'a saka da imam muguwa addu'a wa akafu mimman la ya kafu Allah kuma ina jin tsoron wanda baya jin tsoron Allah ai min su'i afalihi saboda miyagun ayyukansa ka ji shehu nan yana mana nihin ka ji tsoron Allah saboda fushin Allah da azabansa ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda mummunan addu'ansa kada ya ka doka tsokanon shi ya zo ya yi wata addu'a kuma addu'an nan ijaba ce wa akafu mimman la ya ka ji tsoron wanda bai tsoron Allah saboda miyagun ayyukansa sun maƙala aidan ba da kalamin sannan ya faɗa bayan zance wasu ilan nabiyu alaihi salatu wassalam an wasu wasata shaidan an tambayi manzon Allah sallallahu game da wasu wasi da shaidan yake jefawa a cikin zukatan bayi maƙala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu ya ce as-sariqu la yadkhulu baytan laysa fihi shay'un ai shi barawo in ji shugaba alaihi salam sallallahu sallam wa sharrafa wa karrama wa majada wa azaba yace ai shi barawo baya shiga gidan da babu komi a ciki idan ka ga barawo ko kai gonarka in baka aje komi ba ai baka sa mai gadi ko kasuwa ka shiga idan baka saka komi a cikin ajihunka ba ai baka tsoron dan sani a da wallahi alau bai to dama baka aje komi ba ko haka shugaba alaihi salam ce to fa zalika min mahadal imani wannan yana daga tsantsan imani tsoron wasuwasin shedan din ai kana gudun kada ya zo tumin kayanka na imani da ka daddanka ya kwashe masu to ai wannan alheri ne tunda imaninka haske ne shedan duhu ne to ya za a yi ba za ka ji tsoron kada duhu ya zo ya mai gurbin haskenka ba nemi tsarin shi nemi tsari da shi qala ali bin abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali yana cewa alfarqu bayna salatina wa salati ahli kitabi wa sawsati shaytani bambanci dake tsakanin sallan mu da sallar ahli kitabi shine waswasi na shaytan li'annahu faraga min amal kuffari domin cewa shi shaytan ya riga ya gama daga aikin kafirai ya sallame su to ai membobin shi ne ai ya riga ya tunku ai nan yake so ya ga ya tunkuɗa kowa iraba kowa da Allah ko li'annahum wafaquhu domin sun yi muwafaqa da shi cikin barin Allah wal mu'minuna su ko mu'minai yukalifunahu wa yuharibunahu suna saba ma shaydan kuma suna yakan sa wal maharabatu takunu ma al mukalafa ita kuma yaƙa ko ko guje masa din nan tana zama ne tare da saba mashi sai an saba mashi ne a cikin wannan guje masa din shi yace haka anna rajulan kana min ahli khurasana karajan hawli iraq an yi hikaya in ji malam mushi ibrahim ya ce wani mutum daga cikin mutanen iraq ya tafi a daga cikin mutanen kurasana ya tafi wajen iraq wa kana ya taraddadu ila alamin min ulama'iha hatta allamahu arba'atu alafi hadithun min alhikma ya kasance yana kaiwa yana komowa zuwa ga wani malami daga cikin malaman nan na iraq har sai da ya koyi hadisai dubu hudu na hikima a gurinsa walamma arada al-insirafa ila wadanihi yayin da shi wannan mutumin Khurasana din ya nufi ya bar Iraki ya koma garin su ista'azana min ustazihi sai nemi izini a gurin malamin nasa fa qala lahu ustaz sai malamin ya ce masa uallimuka kalimatun hayrul laka min ahadisika in sanar da kai wata kalma wadda take mafi alheri daga dadi sannan da ka iya guda dubu hudu in gaya ma wata kalma wadda ta fi su alheri? Wannan almajiri ce yanzu akwai abin da yi ƙale wa mahi ce me wannan kuma yanzu wani abu ne ya yi wannan hadisai tari da na haddace. Ƙala sai malamin ya ce masa hal ya kuna fi kurasana iblisun shin a can kurasana garinku akwai shaidan? Akwai iblis ana sa akan sami iblis a wajen? Ƙala na'am ya ce ƙwarai kuwa. Ƙwarai akwai akwai iblis. Ƙala sai malamin ya ce, Wahal yi wasu wasakun, shin yana sa ku wasu wasi? Ya jawa muku wasu wasi? Ƙala na'am ya ce ƙwarai. Ƙala wa mata suna una fi wasu wasa tahi. To me kuke aikatawa idan ya jefa muku wasu wasan? Ƙala nuradduhu sai ce muna juyar da shi sai mu ce a uhu billahi. Ƙala sai malamin ya ce, to in wasu wasa saniyan idan kuma ya ƙara yin wasuwasi na biyu to ya kuke da shi qala nuraddu yace sai mu ƙara juyar da shi mu ce uh billahi qala to fa iza azakum adu wallahi wa shagalakum an da'ati fala tashghilu bir raddi waswasatihi idan makiyin Allah shedan ya tuce ku ya shagaltar da ku daga barin bin Allah ta hanyar jefa muku wasuwasi a cikin zuciyarku yace to ku kuma kada ku shagalta da juyar da wannan waswasan nashi kullum ku yi ta juyar da shi kuna kar ku shagalta da wannan walakin kunu ma'ahu ga yadda za ku yi ku kasance tare da shi shedan kalgari bi ma'akal ra'i kamar baƙo tare da karen makiyayi ka zo baƙo a gari za ka wuce a kan hanya sai kare mai gadi a gefen hanya ya gakka ko ɗan makiyayi mai tsaron dabbobi kai ba ruwanka da shi ba gurin shi ka zo ba ba ta shi kake ba sai ya taho kwakwa yana ta hauka shi da Allah me yanzu me yanzu ya kamata gare ka kai ta bayyana ko shine suke cewa alkalbu yanbahu wal qatilatu tasir ko kare dai yana ta haushen shi amma kuma runduna na ta tahiyar su shi dai kare bai daina haushe ba su kuma jama'a ba su daina tahiya ba a haka dai har su wuce inda kare yake gaje juya sai dai bar su to shi matafiyi da ya haɗu da karen makiyayi da ya kama masa haushe yana haushe yana haushe ko sauraron shi ko kallon shi ma bai ba to na ci tahiya ta ina na gaji ma za ka na ma ruwa na da ka tsaya jifan shi ka ɓata minti biyu wannan minti biyun ba ƙaramin tahiya za ka yi a ciki ba in ka tsaya gurin shi ba zai ba haushen ba da ka tafi da ka wuce inda yake ka ji ba haushen nashi to shine wannan malami mai hikima ya gaya ma wannan mutumin almajirinsa cewa saboda haka ku zama mashi da shedan kamar haka ya ci gaba da haushen shi yana haukar shi ku ci gaba da tahiyar ku wasta'izu billah ku nemi tsaron Allah wa innahu kalbun minal kilabi domin shi shedan kare ne daga cikin karnuka. Ai, an gane yadda ake nihi ko? Wannan abin da ya faɗi, arafai ke iya yin shi, arafai suke iya yin wannan abin. Ga shaiɗan ɗin, amma su ba ma su san yana yi ba. Sun zama ‘yan kurman shi, sun zama ba su san shi ba ba su ganin shi. Allah kawai suka nufa. Shi sa can a cikin makamatu dinin falas wala mu shehu ibrahim radiyallahu ya ce mana ai tsoron riya mariya ne tsoron riya mariya ne za ka yi aiki ana son ka yi aikin nan ka ji cewa Allah ɗaya ka nufa da aikin baka nufi wani Allah ba to shi kenan yau sai ka yi aiki da ka yi aikin sai ka ce to kada kuma a ce wannan abin da muke yi riya ne. To, ai shi ma riyan ne, wato zuciyar kama ta kawo riyai, to tun da ta kawo riyan riyai. An gane ko? Tsoron riya, riya ne, in ji shehu radiyallahu anhu. Kawai abin da ake so ka nufi Allah, ba ka ganin wani Allah, da jama'a Allah ka nufa, babu kowa a wurin Allah ka nufa. an ga sanda kai alheri Allah ba wanda ya gani sanda kai Allah an gane wannan asaman Allah wa iyyakum min kaidihi wa sharrihi Allah ya kubutar da mu da ku daga sharrin shedan da makiyancin sa qultu shehu radiyallahu yace sai na ce wa sirru fil ibtitahi wurdina bil isti'azati dan Allah mutuna duk wannan tahiyar da aka yi mai tsawo an faro ne daga zancen shehu ce wurjinmu na ɗariƙan maulanmu shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu al-qudubul makatum wal katimul muhammadul ma'lum radiyallahu ta'ala anhu hardahu wa anna bihi amin ana fara ne da a'udhu billahi to shi shiga ka san cewa akwai kawo zantuttuka take tuɗa ilimi to shine yanzu za a koma sai ce to qultu shine nake cewa wa sirru fi iftitahi wurdina bil isti'azati sirrin da ke cikin bude wurdinmu da a'udhu billahi anna Allah allamana anna shaytana aduwwan lana wa amarana an nattakizahu aduwan Allah ne ya umurce mu ya gaya mana shaiɗan maƙiyinmu ne kuma ya ce mu riƙe shi maƙiyi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin suratul faɗi ko inna shaytana lakumu aduwwun fattakizuhu aduwwa haƙiƙa shi shaydan maƙiyi ne a gare ku ya ku mu'minai ko ma ku rike shi maki shi yace to saboda haka ne wa kayfiyatu ittikazil aduwwi aduwan huwa dawamul ihtiraz minhu bitahsuni shi yace amma fa ka haƙiƙanin abin da ake nihi da ne ka riƙe maƙiyinka a matsayin maƙiyi can a baya ya gaya mana mu riƙe maƙiyi a matsayin maƙiyi tabbatar da soyayya ne ko shi ya ce to haƙiƙan abin da ake nihi da riƙe maƙiyi matsayin maƙiyi shi ne dawwama cikin kiyayewa da neman tsarin Allah daga sharrin maƙiyin fa'izasta shi ne fa'izasta azna da kalna fihi sunan hasinin idan mun ce a'udhu billahi min ne matsari to mun shiga cikin wata katanga mai kiyayewa wa baqi lana tahalli wa takhalli alhasilani fi baqil wurdi to daga nan kuma sai wanzu gare mu tahalli yin ado wa takalli da kuma wofinta ga barin duk wani abu da ba Allah ba da watsar da wani Allah da watsar da komi sai mu shiga cikin sauran auradanmu mu li'anna dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbul masalihi domin ingiza banna shi ake fara gabatarwa kafin jawo gyara idan banna ta auku ana son a gyara bannai to abin da ya kamata a fara ingiza sababin bannai sai a yi gyara ɗakin ka da yake zuba ya jiƙa ma katifa da damina tarba abin da zai tsara wannan ruwan ba shine ƙarshen maganin matsalar ba. Ƙarshen maganin matsalar wuya aka yi ruwan nan ya zubo, kwano ne ya wuce a hau a gyara kwanan sai a zo a tsana katiwai. In ta bushe ba ta ƙara jikewa tun da an toshe sama. To shaidan ɓanna ne, a kore shi a ingije shi sannan sai a shin ayyukan alheri na zikirin Allah shine abin da shehu yake ne. Saboda haka shine abin da yake ƙoƙarin ya nuna mana. yau karatun gaba ɗaya an yi shi akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim dama kun ga a karatun mu satin da ya gabata shehu radiyallahu ta'ala anhu duk sai da yayo shin hida ya koro bayani ya kawo zance mai yawa mai shimfiɗa mai yalwa kan cewa manufa ta ɗariƙun sufaye da abin da aka gina su a kai musamman ɗariƙan mu shehu tijjani abul abbas radiyallahu anhu shi ne bawa ya yi tsarki ya koma zuwa ga Allah. Zuciyar bawa ta samu tsarki, ta zama tatattun zuciya ya koma zuwa ga Allah. Shi yasa a cikin ɗariƙa Maulamu Shehu Tijjani, kamar da Maulamu Shehu ya gaya mana a karatun baya, bayan mutum ya anshi lazimi da wazifa da zikiri yana yi, to abin da ake bukata ta hiyar shekara ta tsaya. kullum yayi ta gaba yayi ta gaba yayi ta gaba shi yasa shehu ya gaya mana cewa wajibi ne mutum yayi riko da wani jagora daga cikin jagororin shari'a da zai sada shi zuwa ga Allah dole ne mutum ya zama yana da wani shehi wanda yake riko da shi zuwa ga Allah musamman a cikin wannan zamanin da abubuwa suka zama haka suka zama yadda suke idan a baya ma an riƙe shi ai yanzu ne ma ake neman shehi na Allah wanda za a riƙe shi domin a sadu da Allah saboda ɓacin da ke yanzu ya ɓaci ɓannar da ke yanzu ta ɓannatu abin ya kai inda ba a zaton shi so da haka wajibi ne mutum ya yi riƙo da igiya ta shehunnai kamar da malamin shi ya gaya mana ko a cikin ruhul adabi mutum ya yi riko da igiya ta shehunai idan ya nufi ya samu girma maɗaukaki wannan girman da shehu ya ambata ba girma ne a duniya ba girma ne a gurin Allah innal izzatu lillahi jami'a innal izzata lillahi jami'a innal izzata abin da yake nihi shine ai mai girma a gurin Allah shine mai imani wanda yake da haske na shirya zuwa ga Allah To hasken nan kuma za ka same shi ne idan kai tarayya da ma'abota sirran, sai su gyara zuciyanka, su saita tunaninka, su ɗora ka zuwa ga abin da zai sadar da kai da Allah, har zo ha an tawa rabbuka, an ka sadu da Allah Ubangiji da kusa sarki. Saboda haka wajibi ne matasa mu dage, abubuwa guda uku kada mu yi rassake a kansu. kada mu yi wasa da neman ilimi dole ne mu nemi ilimi domin gyara zahiri na umarce umarni na shari'a san abin da muke a kan shi kuma ilimin bayan na addini mai kar ilimin zamani ma shi yana gaya mana ko wal yawma matalabi lakum ulumun zahiratun ko tashabuha fuhumu yau abin nema na a gurin ku ilimi na zahiri ku abotar da su da fahimta ku rika ganewa har shehu ma yana faɗin cewa duk ilimin irin su kimiyya din nan ta ayi to idan ka samu ilimi to ka nemi sana'a saboda kada ka zama mabaraci kaskantacce a cikin al'umma idan ka samu sana'a to ka je ka yi ta zikiri kawai je ka ka samu wani shehi na Allah ka rike shi ka rike lamarin shehu tijjani a hannun wani na Allah sosai wanda ya san lamarin wanda zai tura ka zuwa ga Allah khalisan babu wani damfara babu wani cuwa-cuwa babu wani wasa Allah kawai ake nufi je ka kai lazimin kai wazifa kai zikirin juma'a je ka kai tarbiyatul azkar haka maulan shehu ibrahim ya gaya mana wadalub murabbiyan kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan a cikin kashiful ilbas ma yana gaya mana cewa da an cire sirrin tarbiyya a cikin dariƙar shehu tijjani to kamar an rukusa lamarin shehu tijjani ne haka shehu ibrahim ya faɗi a cikin kashiful ilbas yace saboda sirrin da ake so a samu a cikin dariƙa na zuciya ta yi kyau ta yi kyau ta yi kyau sai koma zuwa ga Allah ba zai samu ba sai mutum ya shine yake gaya mana ma ya kawo zancen mulmu shehu tijjani ko yace wala sabila ila hadha biduni musahabati shaykhin murshida wannan abin mutum ba zai iya samun ya ba har sai yayi tarayya da wani shehi murshidi na Allah saboda haka matasa ai ilimi ai sana'a ai zikiri ai anshi dariqa ai tarbiyatul azkar amma a kiyaye a riƙa kula idan an yi tarbi a san inda za a je a yi tarbiya tunda kaga shehu ma cewa ka nemi murabbi masani mai nasiha cikakken arifi jagora na ƙwarai kai shari'in nan suna da yawa to amma an tambayi maulamu shehu tijjani abul abbas radiyallahu anhu cewa to ya za a samu sai ya ce neman ya fi samun wuya haka ya faɗa cikin jawarul ma'ani ya ce neman da gaski gaski na'am gaskiyan nema ta fi samun wuya me neman ya nema tsakanin shi da Allah da gaske yake shehin yake so ya samu to shine wahala yadda mutum ce wallahi muna so mi mu samu mi shehu ya ce ai yayi kusa da kai akan kusancin da kake da shi da kan kanka in ji wala mu shehu tijjani wala ka matasa kada wani abu ya dakushe ku kada ka bari wani abu ya ma da baibayi duniyan nan ƙarya ce kuma aikin banza ce, duk wani abu a cikinta ba Allah ba ƙarya ne, Allah ne kaɗai gaskiya. To yi ƙo shi ne shi yake gaya mana mallam yanal ma'arifatun rahmani a amadu ba'at madal azmani. Duk wanda bai samu ma'arifa ba ya zo duniya to ya koma a banza, ya bai samu abin ya tozarta wallahi. To saboda haka tafi ka je kai tarbiyya. Na Allah suna nan, na Allah ba su ƙare ba. Da na Allah sun ƙare da yanzu duniyar ta tashi. ka dai ce yanzu banna ta yi yawa amma fa na Allah suna nan to te ka neme su ka sadu da su ka bi su abu uku za ka rike in ka haɗu da su idan ka rike wannan abubuwan guda uku billahi allazi la ilaha illa huwa duniya hi ta sallama maka ka rike soyayya ta gaskiya tsakaninka da Allah ka bi su dan Allah dan Allah dan Allah sannan ka yi masa hidima kamar baka da hankali shine maulan shehu radiyallahu anhu yake cewa yana zaburar da muridai akan hidima ko a cikin jawahirur rasail a wata wasiƙa yana zaburar da muridai yace ayi hidima ayi hidima domin sirri gaba ɗaya yana cikin hidima yace wannan abu da muke koyawa muke nuna muku na ku yi mana hidima ba mu zai amfana ba amfanin shi na komawa zuwa gare ku ne saboda da hanyar hidiman ne mutum zai samu abin da abin da yake yi na askarai ba zai bashi ba askaran da muke zukatanmu da har ba sokoto da har ba jos da har ba lagos da ta ikko wani lokacin ma ta shallaka ghana ko niger ta har ba nan ta har ba nan a ƙarshe dai sanda za a gama allah sa makar da ta yi tadi ya hidima idan ka hidimta ma mutanen allah ba za ka lalace ba ba a taɓa yi mutanen Allah hidima an yi asara ba ai soyayya dan Allah soyayyan nan tana tattare da bins a yi hidima kamar ba a da hankali ya kaga innal ladzina qadamuni nalu muraduhum sa'adatun wa malu haka shi yace ko to ya kaga waɗanda suka masa hidima sun kasance to ko shehu Ibrahim din kai a gurin ka ba yaran ne me ka fahimta ne da wannan ha to saboda haka a hidima a yi hidima kuma a nufi Allah da hidimai kada ka sa illoli cikin hidimai a muna da 'yan wasu bukatu bari mu je mu yi hidima saboda wata yarinya da muke so ko a ba mu wallahi akwai wasu 'yan kudade da nake so to bari mu je mu yi hidima ko ma samu Allah ka je ka ka bata lamarin je ka ka yi dan zatin Allah sai komi da abin da ka sani da wanda baka sani wallahi sai ka rude in kaga an bude ma kofofin alherai sai ka kiɗi me ka rude zaka kai kai kanka zaka san cewa wannan ba daga jaye-jaye me ka za ƙarya kake ba abin da ka jaye ai in kaga almajirin shehu tijjani wani abu ya same yana ta ganin wani budi yana kaza kaza yana ka ai malam mun jawo hijabai sun make shi an make shi wallahi wallahi an make shi me kai wai Allah ja can ba abin da kai. Kayan amma ba abin da kai. Kada kuma ka je an ce to ai ko mun yi ba abin da muke kuma ka je ka yi amma ba abin da kai. Ka yi ka ji ba kai ba. Ita ma hidima in kana son ka samu sirrinta yi hidimai kuma ka ga ba ma ka yin hidimai. Kada ka zo za ka yi hidima yau sai ka ka je mun yi kaza ba dai ka kai inda ake so ba. Ka je ka gaya mutane ai abin da ya sa wato abin da ya dai Allah da shi kyauta kawai eh eh abin yana da wahala mala lamarin nan na shehu gaskiya ne lamarin nan na shehu dagewa ne lamarin nan hui kokari ne himma ne yi da gaske ne ba labu labu bane ba raka kara ba sako sako bane tsananin gaskiya da kula ne ha tsananin gaskiya ne da kula ba wasa bane malam to da aka mu koma cikin hayyacinmu abinda waɗanda suka gabata suka yi suka yi nasara shi aka yi yanzu shi yasa nasarorin suka yi karanci an gane ko yadda na farko suka yi suka yi nasara abin aka gagara yi yanzu shi yasa sai nasarorin suka yi karanci amma komi na nan yadda Allah ya ajiye shi ƙa'idojin abubuwan ne ba a cikawa sai aka kasa samun abubuwan yadda na baya suka samu eh to shine to sai mu tsaya anan saboda sha'anin lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أقول قول خاتم لما سبقنا سلك بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين